رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شاء sha biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ka rage a Hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin wani alkur'ani mai girma cikin surutun namli wanda yau insha Allah wa tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta tamanin daidai innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa addu'a idza wallaw mudbirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين wani dalili ne na biyu da Allah tabaraka ta'ala yake ƙara mana bayani akan wajibcin bawa yayi tawakkali ga Allah kada ya dogara ga wani ba Allah ba talilun akhar li wujubi tawakkuli ala Allah ta'ala Allah ya ce da manzon Allah kai baka jiyar da mauta matattu wala tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin baraka taba jiyar da kurma ba kiran da zaka yi masa musamman irinsa irinsa in suka juya baya to ba za a ji su ba ba za su ji ba wannan aya tana bayanin cewa waɗannan mushirikai Allah ya kamanta su da wato kurame ta yadda duk abin da ake gaya musu ba sa ji ɗaya kenan kuma Allah ya kamanta su da wato matattu kamar ba a raye suke ba tunda ba su da imani Allah ya kamanta su da abu guda biyu matattu ɗaya na biyu kuma kurame ne faqadu sama shine as-summu wanda baya ji shine muke cewa da Hausa kurma da kuma makafi wanda ba sa ganin shine wanda baya gani alladhi faqada al-basra wasu amfanu da waɗannan gabai da ubangiji ya ba su ba na ji da gani suka zamanto kamar wanda Allah ya haramta musu Allah yana ce ya kai wannan manzo ka dogara ga Allah shi shi kadai ma ka sani innaka la tastati'u an tusmi'a haula al-mushrikeen ba za ka iya jiyar da waɗannan mushrikai ba baka isa ka gaya musu magana da za ta hana su shi shirka ba li'annahum kalmauta alladhina la hissa lahum wala aqla kamar matattu ne ba sa ji ba hankali kamar kurame ne ba su amfanuwa da ni'imar da Allah ya musu ta kunnuwa da za su ji idza wallaw mudbirina Allah ya kaman ya kammala ainihin tashbihin gare su cewa ba sa ji in suka juya baya wa gaskiya iradan tamman juyawa na gaba daya abinda ake nufi da wallau mudbirina in ana karanta musu ayoyin Allah sai su juya baya an istima'i alhaq ba za su ji gaskiya ba an ce mudbirin an ce mutum kurma kuma an ce ya juya baya to ai shi kurma ko bai juya baya ba ma ai baya ji ko ga ka gashi in kana magana kurma baya ji ballantana in ya juya baya daman bai ji ba to me hikimar cewa idza wallaw mudbirina malaman tafsiri suka ce wannan mubalaga ne wato kaiwa zurfafawa zance ne kaiwa matuƙa dangane da shi kurma ɗin wai shi kurma idan yana gabanka in kana magana to ai yana iya lura da motsin bakinka ya iya cafka ya gane me kake faɗa amma idan walla mudbiran in ya juya baya ya tafi ba zai taɓa jin me yake faɗa ba to shi yasa Allah ya ce idan wallau mudbirina ko kuma shi kurma yana iya yafhamu bil ishara akwai magana kurame da ake yi tana da manufa don a daɗa ƙarfafa cewa ba sa faji kwata-kwata kafirai ba sa jin gaskiya kafirai ba sa amfani da ayoyin Allah kunnensu na banza baya musu amfani kuma Allah ya ce matattu ne kamar yadda ka san bara ka zo ka samu gawa ka yi mata magana ba gawa ka yi mata magana ba za ta amsa ba wallahi haka shi ma kafiri yake bai da bambanci da gawa da take kwance ka gama wa'azinka da karatunka baya ji bai damu ba abinda aya take nufi innahum li fardi iradihim amma yad'una ilayhi yud'auna ilayhi saboda tsabar wato kau da kai da suke yi ga barin wannan alkur'anin dangane da barinsa da ƙin sauraron abin da ake kiransu gare shi kamar matattu ne wanda duk yadda ka kai da dabara baka isa ka ji yadda matacce zance ba duk yadda ka kai da wayo inda za ka zo ka kama kunnen kurma ka ƙwalla ihu ka yi mai magana ba zai ji ba la yasma Allah ya ce wa ma anta bihadil ummi wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun abin da ake nufi kai ya kai wannan manzo kuma anta bihadil ummi an dalalatihim ba za ka iya shirye da makaho ba dangane da batan shi ko ba za ka iya shirye da makafi ba akan batansu ma anta ayyuhar rasul biqadirin ala an tusrifa al'ama an tariq ad-dalali baka isa ka ka shiryar da makaho daga bata ba ya riga ya bata ina ya dulme a cikin bata idansa a rufe yake baya ganin gaskiya baka isa ba Allah ya ce in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina kadai wanda kake iya jiyarwa ya ji ayoyin Allah ya ji gaskiya shine wanda yake imani da ayoyin mu to irin waɗannan su ne fahim muslimuna masu mai ƙauya ya yi wa rasulul karim ma tastati'u an tusmi'u isma'an mujdiyan nafi'an annabi yana gaya manzo baka isa ka jiyar da wani bajiyarwa mai amfani musamman wanda yake makaho ne baya ganin gaskiya sai dai wanda ya imani da ayoyin Allah ya yarda da Allah shi shi kadai ne shi kam kana faɗa zai saurara a yanzu ai gashi nan zahiri wanda ya imani da Allah ba shine zai je wajen wa'azi ba wanda bai imani da Allah ba bai yarda ba in ya zo kau da kai zai ya wuce wani ma kunna kiɗa zai yi saboda bai dame shi ba kuma ba a shirye yake ya ci ba ballantana ya aiki da haka a nan za mu ga waɗannan ayoyi gaba ɗayansu rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane abin da yake gamuwa da shi daga waɗannan mushrikai kafirai ya yi haƙuri duk ƙoƙarin da zai ya fahimtar da su ba za su gane ba kamar yadda ayoyin suka nuna mana cewa shi wannan alƙur'ani daga Allah yake kuma lalle Allah shi ne alhakamul adalu mai hukunci alƙali mai adalci bayan ibadihi tsakanin bayansa tsakanin bayan shi sannan surar yanzu a ƙarshen surar za ta zo mana da bayani akan alamomin tashi alkiyama yanzu abinda Allah Allah ramma zai karanta mana abinda Allah yake gaya mana shine bayani ne akan alamomin tashi alkiyama ba dan koyi ba saboda dan adam fa mai da hankali ya sani yana kan hanya kuma lalle ne ana karanta waɗannan ayoyi ne na bayanin tashin kiyama dan fa a ji tsoron Allah a gyara aiki مجيء الرمى بيفر وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
Al'imam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa ya yi bayani cewa akwai wata dabba da za ta fito a ƙarshen zamani lokacin fitowanta shine lalacewar mutane. Idan mutane suka lalace suka bar umarnin Allah suka caccanja addinin gaskiya suka ɗauki na ƙarya. Hadihi dabba تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق yace Allah zai fitarwa da mutane wata dabba daga cikin ƙasa wasu suka ce daga makka za ta fito wasu suka ce daga wasu garuruka aka yi ta saɓani ya kawo hadisai da suke magana akan wato wannan dabba ɗin da Allah zai kawo ta alama ce ta tashi alƙiyama riwaya ta zo cikin imam muslim a sayi muslim imam muslim ya rawaito daga huzaifa ibn asad al-ghifari ya ce ashrafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min gurfatihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya liƙo mu daga ɗakin shi yace wa nahnu natazakaru amra sa'ati muna tattaunawa akan lamarin tashin alƙiyama daman sahabbai sau da yawa majalisin su wurin zaman su in kaga sun haɗu suna tattauna ne akan ya za a tashi kiyama mu kuma kaga idan mun haɗu magana muke akan ya za mu tara duniya yaya ake siyasa yaya ake kaza da zagin mutane da cin mutuncin wasu da faɗan sharri da kallon matan mutane da abubuwa dai na tsiya sai wanda Allah ya kubutar daga cikinmu ƙalla ka ga wurin zaman mutane mutum biyu uku hudu a cikinmu ana magana addini ko magana tashin kiyama to bambancinmu da sahabbai kenan su kullum suna magana ne akan abin da zai amfane su akan kiyamarsu manzo Allah ya ce da su ku saurara la taqumu sa'a hatta taraw ashr ayat naji kuna magana akan tashin kiyama to alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga ayoyi ayoyi guda goma alamomi alamomi guda goma alamar farko shine tulu'ush shamsu min maghribiha rana za ta fito daga mafadarta rana tana fitowa ta gabar kullum duk ranar da kuka ga rana ta bullo ta yamma to an samu matsala alamar tashin kiyama duniya ta kusa haɗewa kenan za ta daina fitowa ta gabar Allah zai juyar da ita ta fito ta yamma me ma'anar fitowar rana da safe ta yamma faɗawa fa take ta yamma to amma yau ta yamman za ta fito da safe ma'ana juyawar duniyan ta canja sannan kuma ta toshe ƙofar tuba yamman nan da rana take fadawa tana fadawa ne ta wajen ƙofar tuba babba da duk wanda ya tuba to ta nan tubansa yake shiga ya wuce to ranar da Allah ya fushi Allah zai ce rana ki daina fitowa ta gabar ki je ki fito ta yamma in ta fito ta yamma ta dode ta toshe kofar tuban gaba ɗaya duk wanda ya aikata zunubi a wannan rana daga wannan lokacin har Allah ta da alƙiyama istighfarinsa ba zai amfani ba shi yasa manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiru ku nemi Allah ya yafe mu qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha kafin rana ta fito daga mafadarta fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace duk rana ina yin istighfari in tuba sau ɗari haka annabi ya faɗa abu na biyu akwai wani hayaƙi da za a gani addukhan hayaƙi ne zai bunko a duniya ya mamaye duniya gaba ɗaya alama ne na tashi alƙiyama kuma a kasa ganin daga ina aka bunko hayaƙin ko kuma ina ciyawar da take ƙonewa ake hayaƙin abu na uku addabba shine wannan wanda Allah ran ya karanta mana wa idza waqala qawlu alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون dabba ce za mu yi bayanin wace iri ce abu na uku fitowar yajuj da majuj wata halitta ce mai shegen tarin yawa ta fi ɗan adam yawa ga karanta gajejjeru ne guntaye amma in sun fito sun bullo malam kamar kiyashi za ka gansu yumun yumun yumun duk in suka zo bara a ga ƙasa ba inda suke tafiya bara a ga ƙasa ba ya juju da ma juju duk garin da suka bi sai sun shanye ruwan kogin gaba ɗaya sai sun cinye duk wata koriyar ciyawa ko ganye ne ko me in dai sun bi ta guri sai dai ka gan shi a bushe kuma ba sa wuce su bar ruwa komin yawan kogi sai sun shanye shi haka za su yi sai sun karaɗe duniya gaba ɗaya abu na gaba saukowar annabi isa ɗan maryam annabi isa bai mutu ba yana raye yanzu haka yana sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wata ayar Allah ya ce wa min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida wannan aya ce dake nuna cewa Allah zai sauko da annabi Isa lalle annabi Isa zai sauko kamar yadda manzo Allah ya faɗa amma a ƙarshen duniya in duniya ta lalace al'umma suka lalace to annabi isa zai zo amma in ya zo da shari'ar wa zai aiki da shari'ar annabi muhammadu da haka duk wani kiristan da bai musulunta ba ya yi a banza kuma a lokacin ko ya musulunta kuma allah bai zai karɓi musuluncin ba matuƙar ranar da ta fito ta yamma sai dai in bata fito ba akwai sabanin malamai cikin waɗannan abubuwan guda goma wanne zai riga wani zuwa akwai dujal shi ma yana tafe duk fa suna hanya suna can inda Allah ya tsaye da su suna jira akwai dujal za a samu kisfewa guda uku a gabar da yamma da jazirar larabawa jazirar ta larabawa akwai wata wuta da za ta fito wuta ce ita kuma can an ce hayaƙi to wannan kuma wuta ne daga can adin ita wannan wutan koro mutane take in ta bunko ta taho duk duniya ce in kai dama za ka tarar da ita ƙarshen daman in kai hagun ma za a kawai sai dai kai gaba amma dan ka hango ta kace bari kai kewaye ka koma bayanta ba a zuwa bayanta ta kone komai kora take yi gaba daya shine annabi yace tahshurun nas za a yi ta gudu ana ba da labari jama'a an ga wuta wata wuta fa ta fito daga bangon duniya ta shiga ƙasa kaza ta koro su ta ƙone na ƙone to jama'a yanzu fa wutan nan ta matso tana wajen ƙasa kaza haka za a yi ta bada labarin wannan wutan wallahi sai ta zo inda kake za ka ga ana ta gudowa me ya kawo ku wuta muka gani ta koro mu wannan duk a ƙarshen duniya in duniya ta zo ƙarshe wanda ya je da nisan kwana zai ga wannan abu za ta kora mutane kuma tana bin mutane suna gudu idan suka tsaya suka kwana ita ma sai ta tsaya ta bi tu ma'ahum idza batu ko haisu batu duk inda suka kwana anan za ta kwana suna tashi kuma suna tafiya za ta daɗa bin su in suka zauna kuma za ta taso ta yiwo kansu amma in suka tsaya saboda gudu sun gaji za su kwana sai Allah ya tsaye da ita ta ta ci ta ta ci ta cinye abin da za ta cinye in suka kwana suka ce bari mu ƙara gaba wai ɗan adam ne ma yake samu inda zai je ba wutar ya zauna ya rayu amma babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ibnu kasir ya kawo wannan riwayar a cikin tafsirinsa وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله يشي إذن كياما تقصى شين وإذا وقع القول عليهم فسرع تفرقوا كين وإذا وقع القول عليهم كوكما إذن أزابا تأوكو غريسو سو متاني za mu fitar musu da wata dabba dabba ismun ne likulli hayawanin ziruha duk dabba duk dabba da take da rai ana ce da ita dabba ko namiji ne ko mace ko mai hankali ko mara hankali idan duniya ta zo ƙarshe idan lissafin duniya ya ƙare kiyama ce za ta tashi intahal waqtu alladhi yanfa'u fihi al-iman lokacin da imani zai amfani ya kare lokacin da tuba zai amfani ya kare daman ƙarshen duniya idan ta zo ya zo a riwaya annabi ya ce Allah zai turo wata iska mai sanyi ta kwashe dirran duk wani mumini mai imani bayan wannan annabi ya faɗa a hadisi cewa in kiyama ta zo ƙarshe Allah zai ɗauke ƙur'ani gaba ɗaya wannan ƙur'anin da aran ma ke karanta mana wannan za a neme shi a rasa akwai lokacin da ba za a same shi ba wani zai ce to ya za a yi da littattafan in ka buɗe takardun sai dai ka ga fari Allah ya kwashe ƙur'ani wannan lokacin yana zuwa ba wanda zai saura a duniya a lokacin sai a shararan mutane mutanen banza kawai su ne a bayan ƙasa masu imanin kuma duk an ɗauke su wani ya mutu mutumin kirki wani ya mutu mutumin kirki wani ko yanzu ku rinka kula in wani babban mutum mutumin kirki mai arziki da imani Allah ya bashi to in ya mutu sai ga da wahala a samu wani irinsa mai imani irinsa ko malami addini mai ilimi mai karatu duk malamin da ya tafi za ga ya tafi da iliminsa ne ya tafi da tsoron Allahnsa ya tafi da ibadarsa wanda zai biyo bayansa ba lalle ya kai shi ba to haka duniya take karewa take ta gangara ne tana tafiya ko kuma mun miƙe mun ce a'a ba za ta tafi ba Allah ya ce za mu fitarwa da mutane wata dabba da ikonmu da ƙudurarmu za ta rinka yi musu magana kuma za su rinka fahimtar maganar dabbar ita ce da kanta za ta ce ya ku mutane kun gafala kun shagala lokacin tashin kiyama yayi dabba dabba fa ita za ta yi ma magana aka ce kanta kamar na saniya bakinta kamar na menene jikinta kamar na waye wasu suka ce a makka daga makka za ta fita har ma ibnu abbas ko wani cikin sahabbai ya faɗi unguwar da za a fara ganin tabulla za ta zo har kusan gindin harami mutane za su gigita za su tsorata za ta ce jama'a kun rafka na fa alkiyama fa ta zo masu wa'azi sun yi wa'azi akan a shirya kiyama kiyama ba bi ba to yau ga dabba ta zo tana magana za ta rinka cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna mutane kafirai kenan sun kasance da ayoyin Allah addalla ala wahdaniyatina wa qudratina da suke nuni akan ƙudurar Allah da kaɗaitar Allah ba su yi yaƙini ba la yusaddiquna anna hunaka ba'san wa hisaba mutane ba su yarda cewa akwai tashin alkiyama ba fitowar wannan dabba alama ne daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama dan Allah ya nuna wa mutane cewa fa duniyar nan fa ta zo ƙarshe kuma lallai Allah zai yi lissafi zai yi hisabi tsakanin mu'minai da kafirai atin la shakka fihi wannan ko shakka babu sai ya zo kuma in dai kaga wannan dabba to ko ka tuba Allah bai zai karɓi tuban ba da kafiri zai ce ya musulunta ina Allah bai zai karɓa ba saboda ta zo ne ba a lokacin da ya dace ba ita kan ta zo ne ta gaya mana mun rafkana mutane malamai sun yi bayanin sifar wannan dabba maganganu masu yawa wasu sun ce tsawon dabban nan ya kai zira'i sittin zira'i zira'i sittin tsawonta haka ga katon kai kunnuwanta irin na giwa in ka taɓa ganin kunnen giwa to haka kunnenta yake kirjinta kuma an yi mata zubi irin kirjin zaki ne to mu dai mun yi imani cewa wata dabba za ta fito kuma a ƙarshen zamani za ta fito kuma za ta yi mutane magana da irin yanayin da Allah ya baro kansa da bakinta magana akan inda za ta fito wannan saɓani ne na malamai da yawa ba wani nasi ƙararar da za ka iya dogaro da shi ka ce tabbas daga gari kaza za ta fito maganganun malamai ne dai da yawa kawai dai abin da ake so ka yi imani ka yadda ko a ina ma ta bullo dai in kana nan dai zaka ganta me Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuz'un ka tunatar da su yawma nahshuru min kulli ummah wa yau da ranar da za mu tayar ko za mu haɗa na shiru na jima'u daga kowace al'umma jama'a jama'a cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa hum yuza'una ana tsare su ana kare su ba su isa su yi gaba ba ba su isa su yi baya ba sai yanda Allah ya so su tafi anan abin da ake nufi da alhashru nahshuru ana nufin aljam'u ويوم نحشر أي ويوم نجمع من كل أمة kowace jama'a sai an tsamo kafiran da suka ƙaryata Allah suka ƙaryata Qur'ani shi yasa yace faujan in an ce alfauju ana nufin aljama'a allati tasiru bi sur'atin jama'a mai tafiya da wuri da gaggawa ko ku dai kowace jama'a ma kalmar yuza'una daga alwaza'u ne alwaza'u a larabci yana nufin alkaffu alwaza'u a larabci yana nufin alman'u kame abu da hana shi an ce waza'ahu an shay'i idza kaffahu anhu wa mana'ahu min ghishyanihi idan aka tsare ka kakkaje wani guri karka taba wani abu shine waza'a alwazi'u fil harbi a yaƙi kenan shine sojan da aka wakilta shi ya tsare kar a fita daga sahu ya hana motsin sahu da jewa da komowa yanzu kamar 'yan agaji waza'a ne anan saboda suna hana mutane su tashi ko su tafi ko su je wani guri ko wani hayaniya wa hum yuza'una za a koro su a tashin alkiyama mala'iku suna raka su sai an kai su inda Allah zai musu azaba ba wanda ya sai fallace ya gudu ba wanda zai makale ta baya fa hum yuzauna ana tsare su ka tuna musu ya kai wannan bawan Allah dan su wa'astu ranar tashi alkiyama ita ce ranar da Allah zai hada duk waɗanda suke ƙaryata Qur'ani wannan Qur'anin dai da kuke ji ana karanta shi الذين كانوا يكذبون في الدنيا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا sun rayu a duniya kawai ƙaryata ayoyinmu suke da suke nuni akan kaɗaitakan mu da ƙudurarmu to za a koro su Allah ya ce za a tsaye da su a gabanmu ba su isa su yi gaba ba ba su isa su yi baya ba dakhirina saghirina bi haythu la yataqaddamu ahadun minhum al-ahad suna wulakantattu kaskantattu tozartattu suna zare ido ba wanda ya isa ya matsa ya je ko ina idan kaga sun yi motsi Allah ne ya ce mala'iku su motsa su Allah ya ce su waye waɗannan masu ƙaryata ayoyi man yukazzibu bi ayatina duk da cewa a kiyama da mai ƙaryata aya da wanda baya ƙaryata aya ma kowa ma za a kora shi je filin tashi al'iyama amma an kawo wannan aya ne li ibrazi alhali sayye allati yakununa alaiha inda ma yajma'una lil hisab mummunan halin da kafirai za su gamu da shi lokacin da aka yujma'una lil hisabi aka hada aka hada su don ayi musu hisabi ba wani wanda ya isa ya gudu idan wani yana tunanin cewa in kiyama ta yi zai gudu wallahi bai isa ba fahum yuzauna tana da in ka ga dama ka ce fassara fahum yuzauna ba ba su isa su gudu ba baka gaba baka kiyama fa in aka tsaye da kai inda aka tsaye da kai duk shekarun da zaka yi anan zaka tsaya baka isa ka motsa ba wanda ma anan duniya kana iya tsallakawa wani gurin da an ce karkaje bayan nan me zai faru aramma حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا sai har idan sun iso wajen hisabi, Allah zai gaya musu yana mai kunyata su, a kazzabtun bi ayati, ku ne masu ƙaryata ayoyi na addalla ala wahdaniyati ayoyin da suke nuni akan ni kaɗai ne, kuma ayoyin da suke nuni akan annal akhirata haƙun cewa lahira gaskiya ne, ayoyin da suke nuni akan annal hisaba haƙun lalle hisabi gaskiya ne ku ne masu ƙaryatawa ba ga ku yanzu an kawo ku ba kuna ƙaryata abinda walam tuhitu biha ilman ba ku kewaye wannan abin da ilimi ba ba ku da ilimi kuna ƙaryata abinda ya zo muku na ilimi a nan gurin Allah ya ce da su su jahilai ne kama a ce jahilai kun ƙaryata abinda ba ku da ilimi amma za kun tumta amaluna ko kuma kuka kasance kuna aikatawa a duniya akazzabtum bi ayati addala ala anna al-ba'tha kun kare ta ayoyin da suke nuni akan kiyama gaskiya ne babu tunani duna an tatafakkaru fiha ko tunani ba ku yi ba ba ku da ilimi au dalil ala sihhati hada takzib wani dalili da zai inganta wannan karetawa da kuka yi amma za kuntum amaluna. ko kuma me kuke yi ne ku gaya mana ma za kuntum ta'amaluna me kuke aikatawa fa na la yakhfa alaina shay'un minha mu fa ba abin da yake buya gare mu akan duk abin da kuka yi wala nu'aqibukum illa alaiha kuma ba za mu muku ukuwa ba sai akan wannan karyatawar da kuka yi kai wannan tambaya tambaya ce ta kunyatawa tambaya ce ta tozartawa ga sunan a gaban Allah Allah ya rutsa su wannan kuma shine sakamakon duk wanda yake ƙaryata gaskiya yanzu dai a duniya kana da dama malami ya faɗa ka ƙaryata shi malami yayi bayani kai isgilanci ba abin da ba a yi amma wallahi duk wanda ya ƙaryata abin da Allah ya faɗa to abin da zai gamu da shi kenan malam me faru daga nan wa waqa'a alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yanṭiqun alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubṣira na'am إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون an tambaye su ba amsa wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu dan haka azaba ta tabbata a gare su saboda zaluncin da suka yi alqawlu anan ana nufin azabu azaba ta tabbata gare su ta sauka gare su halal azabu alaihim bisababi zulmihim wa juhudihim ƙarshen zalunci wuta yau za su rungumi azaba suna ji suna gani za a ita wulla su cikin wutar jahannama ba su isa su dawo ba fahim la yandiquna ko magana ba za su yi ba malamin masifar ta yi masifa a kiyama ka buɗe baki ma ka ce kaza ma wallahi baka yi magana ba kawai ga ka kawai ƙarƙashin abin sai yanda Allah ya da kai ranar za ka gansu zurkan suna zazzare ido idanunsu sun canja kamar an kaɗa musu bula sun miƙa wuya a cikin ƙasƙanci bara ma su iya cewa Allah komai ba ba hujja malaman tafsiri suka ce wa waqa alqawlu alaihim ana iya fassara shi da wato iqamatul hujja alaihim wa waqa alqawlu alaihim lalle hujja ta tsaya a kansu sannan kuma azaba ta sauka a kansu yau ana taimaka magana ne akan cewa fa idan ɗabi'arka ne ƙaryata Allah in ɗabi'arka ne musanta kiyama in halinka ne shakka akan lamarin addini za fa ka zo gaban Allah ba Allah fa zai rutsa ka kuma baka da hujja baka da bayani ƙarshe sai dai ka ji ka a wuta Allah ya daɗe buga musu misali ya ce mi
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون yanzu gafalar da rafkanan ta kai ga waɗannan masu ƙareta Allah masu ƙareta shari'a su kawai suna rayuwa ne a duniya su ci su sha kawai su ji daɗin duniya su gina gidaje su kwanta da matayensu ba tare da suna yin tunani ba alam yaro ba su gani ba an naji annan laila liyaskunu fihi mun sanya musu dare ne don su samu sukuni su samu nutsuwa duk buge-bugen da mutum yake in dare ba sai ya koma gida ba ko ba ku lura da wannan ba me yasa kuke rufe shagunan ku in dare yayi me yasa kuke rufe gurin sana'ar ku idan dare yayi an naji annan laila liyaskunu fihi ne ai ai Allah ne a dole ya sanya dare na sukuni ne waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha dole in dare yayi din mai rai sai dai larura ko wani canjin aiki ko wani yanayi amma asalin dare a duk duniya ku da ka sani in dai duhu yayi to wurin sukuni ne hatta bishiyoyi inda za ku duba su in dare yayi bacci suke shiru suke akwai bishiyar da akwai ciyawar da yamma tana yi zaga ta rufe darbejiya nim wanda suke cewa a ciri nim darbejiya ai magani tana maganin kaza maganin kaza suna cewa a cire ta tun da rana tana da ranta iska yana kada ta tana motsi amma matukar dare yayi suka ce in ka ciri ganyen ka je ka yi amfani da shi ba zai yi ba saboda ta riga ta kwanta bacci dabbobi da kake gani in dare yayi kowace sai ta koma wurinta Allah ji kan kaza kam ita kan tun dab da magariba ma ta haɗa kayanta ga shegen yawo a gurinta kafarta yawo amma duk inda yamma ta yi zaka ga kaza ta nemi mukancinta alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wannan din ai aya ce duk wani abu da ka sani mai rai wallahi ko dabbobi ne a cikin ruwa sun san dare to haka Allah yayi yace wannan bai ishe ku aya ba ku san cewa akwai Allah ba yanzu wannan din sai an ja muku aya an ja muku hadisi jikin kuma bai nuna muku ba duk hada hadar da ake sai ka je an ce jama'a dare yayi sai dai a bari sai gobe da musulmi da kafiri alna anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi ne wan nahara mubsira rana kuma gashi nan ana ganin abu komai a fili shine mubsira ay liyubsiru bima fihi min al-idaa su gani saboda hasken da ke cikin rana shine mubsira kuma an ba da daman taƙallub kaiwa da komowa fi umuril ma'ashi a cikin amura na rayuwa. Allah ya sanya wannan haske na rana ne don ku je ku dawo, dabba ta gani mutane su gani komi mota kanta in dare ta san dare ba sai an kunna mata fitila ba, in ba a kunna mata ba ta rusa gudu ko ta je ta bugi wani abu. Ita ma shi yasa ake mata ido ayi. Amma da rana inda bature zai yi mota bai mata ido ba za ta iya rayuwa da rana amma matukar ba ta da ido ba ta gani to me ita bai isa ya hauta da daddare ba shine wannan hara mubsira wannan duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah sai ya ce me ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين كتن ranar da Allah zai yi bushi ko ya sa a yi bushi fissuri a cikin ƙafo wanda a lokacin fafazi a manfis samawati duk wanda ke cikin sammai zai firgita ya mutu shine faza'a wa man fil ardi da wanda ke cikin ƙasa illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wannan ayar ma'tuf ne ala qawlihi wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan kalmar asur a larabci ana nufin alkarnu kafo alladhi yunfakhu fihi nafkhat as-sa'q wal ba'th kafan da ake busawa na sumar da mutane da kuma tayar da su in an busa shi ana busa kafan kowa ya mutu ana busa shi kuma kowa ya tashi busa ƙafo kala biyu ne akwai busawa na mutuwa kowa sai wanda Allah ya so akwai busawa kuma na tashi mai busa ƙafan sunansa israfilu ƙafan na menene da wani sinadari aka yi malamai suka ce da haske aka yi shi Allahu akbar Imamul Qurtubi a cikin tafsirinsa yace yace wasahihu fi suri annahu qarnun min nurin sahihi zance dangane da asur kaho ne amma na haske Allah yi shi wanda mala'ika israfilu shine aka bashi dama ya fura shi wani iko na Allah tun da Allah ya yi duniya ya halicci mala'ika israfilu ya danka masa wannan kafan yana rike da shi a bakin sa yace ka ta jira ranar da muka maka umarni sai ka hura a yanzu haka kafan nan yana hannunsa yana bakin sa yayi ready kawai ba gajiya shi mala'ika bai san gajiya ba Allah da Yesu ba sa gajiya ba sa sabawa Allah tunda Allah ya duniya akwai mala'ikun da kawai su Allah ya yi su ne yawo kawai suke a duniya su kuma yawo surveillance ‘yan yawo ne akwai masu yawo a sama akwai masu yawo a kaza akwai mala'ikun da Allah ya yi su su kuma masu gadin wuta ne akwai masu gadin aljanna akwai mala'ikun da Allah ya yi su masu rubuta wa mutane ayyukan da suke yi akwai hafaza akwai kataba kala-kala kowane mutum yana da mala'ika sai sa sun fi ɗan adam yawa akwai wanda aikinsu kawai masallacin juma'a suke zuwa duk sati kafin liman ya zo da safe suke zama suna rubuta wa ya zo akwai wanda su kuma gurin karatu suke zuwa majalisu zikir halakatu zikiri irin waɗannan wurare na karatun Qur'ani za su zo su tattaru su zauna akwai masu zuwa masallaci da asuba kafin kowa ya fara zuwa ayyuka daban-daban daban Allah ya ɗora mala'iku to shi wannan shi kam aikinsa busa ƙaho ne fa zai aman fis samawati wa man fil ardi wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa duka za su firgita sai wanda Allah ya ga dama kalmar faza tana nufin al-khawf wal inzi'aj tsoro da firgita ko ar-ru'b saboda tsananin ƙara da za su ji in suka tsorita sai kuma su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya keɓance ya ware wanda malamai sun yi saɓani a kan suwaye man sha Allah hudu. Wannan bushin kafo zai aiki da sammai da ƙasai gaba ɗaya. Wasu sun ce suwaye man sha Allah nan wanda ba za su firgita ba, ko ba za su tsorata ba, ko ba za su yi duk abin da ake faɗa ba wasu suka ce annabawa wasu suka ce shahidai wasu suka ce mala'iku ne wasu suka ce kuma duk wani sa'idi mai rabo wanda Allah ya yarda da shi shi ma ya yarda da Allah wa kullun atawhu dakhirin dukkan su gaba ɗaya za su zo wa ubangiji tabaraka ta'ala suna kaskance suna tozarce me zai faru malam وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
a ranar tashi alkiyama ne wa taral jibala tahsabuha in kiyama ta zo zaka ga duwatsu manya-manya rawasiya kana tsammanin su jamida a tsaye suke in ka ga dutse zaka dauka sabit a tsaye yake a kafe wahiya tamurru marra sahab wallahi zaka yana tafiya yanda ka san girgije hadiri yana tafiya haka zaka dutsen nan yana yana mirginawa wannan rana mai ban tsoro abin da ke cikin sama sai ya tsorita abin da ke cikin ƙasa sai ya tsorita har dutse ba a kyale shi ba manyan duwatsu na duniya da kake tsammanin jamida sabita fi a makiniya amma kaga dutse ya juya yana murginawa ya ballo daga ƙasansa tamurru marar sahab tasiru sairar riyahi sairan hasisa dutse yana ta mirginuwa kamar yadda ake gara drum yana tafiya yana narkewa saboda za a nade duniyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun Allah alladhi atqana kulla shay lalle wannan shine tsarin Allah da ya wato ya kyautata komai kaman cewa ake unzuru sun Allah ku duba ku ga tsarin Allah halittar Allah wanda ya fi kowa iya komai atkana kulla shay'in ahsana ma khalaqahu wa ahkamahu wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wannan tabbas ya faru dutse da kake gani sai ya sai ya tumbuko daga gindin shi ya murgina shi kansa dutse sai ya san yau kiyama ce za ta tashi innahu khabirun bima taf'aluna lalle Allah shine mai bada labari dangane da abin da kuke aikatawa mu je man jaa بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
duk wanda ya zo da kyakkyawan abu wannan kira ne duk wanda Allah ya taimake shi ya zo a kiyama da kyakkyawan abu bil hasana abinda ake nufi da al hasana ma yaquluhu aw yaf'aluhu al muslim min qawlin tayyibin wa min amalin salih duk abinda musulmi zai aikata na zance mai kyau da aiki na kwarai ko magana ko aiki to shikenan za a bashi mafi alherin abin da ya zo da shi Ma'ana Allah zai yi sakayya zai ninka maka shi daman Allah in kai masa abu ai ninkawa yake kuma huwa wa hum min faza'in yawma idin aminun kuma su waɗanda suka zo da kyawawan ayyukan nan sune mu'minai suna cikin aminci dangane da wannan firgici an gane ko wato masu imani firgicin nan Allah zai ba su aminci saboda ai sun zo da kyawawan ayyuka za su samu al'amanu za su samu al'itmi inanu, mana alfazanul ka'inu yawmal ba'afi, wannan firgici, wannan tashin hankali, wannan tsoro da zai faru ranar kiyama ranar hisabi. Masu imani nuna Allah ya kare su, kamar yadda Allah ya ce, La yahzunhumul faza'ul akbaru, wa tatalaqahumul mala'ikatu, haza yawmukum alladhi kuntum tu'aduna. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
عبد الله بن مسعود da Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas da Anas dan Malik da Imam Atta da Sa'id bin Jubair da sauransu suka ce man ja'a bis sayyi'ati duk wanda yazo da shirka as-sayyi'a anan ana nufin shirka da Allah fa kubbat wujuhum fin nari to za a kifa shine kubba kifa fuskokin su shine aljaza'u shadid mummunar azaba mai tsanani da za su gamu da shi fuskokinsu da za a sa a cikin wuta ranar tashin alkiyama za a jefa su a wuta ta fuska-fuska shine kubba wa ulqu bi sababi shirkihim fi nari ala wujuhim mankusina in an ce kubba a zo zira ka a wuta mai kun ka tafi da kafarka sai ka dira ta fuska-fuska haka za a yi wa kafirai haka za a yi wa duk wanda yake shirka da Allah mai hada Allah da wani wajen bauta kana neman a wajen Allah kana nema wajen wani Allah ka rungumi shirka ka bar Allah baka roƙon Allah sai shirka sai rataye rataye sai makale makale sai tsafi sai nema a wajen aljanu da shedanu ga camfin tsiya a wajenka kai baka yadda Allah ne yake barwa ba hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah zai dada kunyata su yace da su shin akwai wani sakayya da za a yi muku ne in ba abin da kuka aikata ba ai an jefa ku a cikin wutar jahannama ne ta fuska fuska saboda abin da kuka sance kuna aikatawa sakayya ku kenan laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا me Allah yace innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay haka wa umirtu an akuna minal muslimin ka gaya musu ya kai wannan manzo kadai dai Allah ya umarce ni ne in kadaita ibada ga Allah ubangijin hadihil balda ubangijin wannan gari shine albaladul haram almakkatul mukarrama kuma shine ubangijin komai kuma shi yake da mallakar komai walahu jami'u ma fi hadal kauni khalqan wa mulkan wa tasarrufa halitta da mallaka da tasarrufi kuma umirtu an akuna minal muslimina Allah ya umarce ni ka gaya musu in zama cikin musulmi ya ishe ka alfahari ya kai bawa ka zama cikin musulmi masu sallah bayan nan me Allah ya ce annabi ya gaya musu وأن أتلو القرآن ya ce in ta karanta alqur'ani فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه duk wanda ya shirya ya shiru ne dan kansa ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين haka kuma duk wanda ya kauce ya bar hanyar gaskiya wa'ara da an da'awati ya watsar da ya kautar ya kauce daga kirana faqul ga ya masa inna ma ana minal munzirin ni dai kawai ina cikin masu gargadi ne masu jan kunne ya rage gare ka ka ji wa'azi kai aiki da abin da aka faɗa duk abin da aka faɗa kai aiki da shi ya rage gare ka ya rage gare ka kuma ka ki kai aiki faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة me Allah ya ce a ƙarshen sura وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
wa qul alhamdulillah ga ya musu ya kai wannan manzo ga gaya wa mutane alhamdulillah as-sana'u kulluhu lillah dukkan yabo gaba ɗaya na Allah ne shine abun godewa al-fadlu kulluhu lillah duk wata falala ta Allah ne shi shi kadai tabaraka wa ta'ala sayurikum ayatihi kuma da sannu zai nuna muku ayoyinsa addalla ala wahdaniyati wa qudrati ayoyin da suke nuna cewa shi Allah shi kadai ne kuma shine mai kudura fa ta'rifunaha kuma za ku san gaskiyar wannan abin da ya nuna muku na ayoyi wa sadaqa Allah Allah yayi gaskiya kowace rana a kowane sa'a a kowane lokaci ba wani bawa da baya ganin wani abin da yake nuni akan samuwar Allah shi shi kadai a karan kanka kai a jikinka ba sai an gaya maka ba kai ka san akwai Allah ka duba yadda haƙori yake fito maka a jikinka ka taba jin lanar da yake fitowa ka duba yadda gashi yake fitowa a jikinka ka taba jin lokacin da gashi yake tsirowa a jikinka ka duba yadda ka girma tun kana bayan mahaifiyarka ba fa famfo aka hura maka ba girma kake kai ka taba ga lokacin da girma mahaifiyarka ta taba nuna maka ga lokacin da girma ta daura maka tape a jikinka an ga lokacin da ka girma ai a jikinka ma akwai cewa lalle akwai Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta يتبين لهم أنه الحق وما ربك بغافل أما تعملون lallai ubangijinka ba gafalalle bane da barin abin da mutane suke aikatawa ya kai wannan manzo ka sani cewa lallai Allah yana fasa ne da abin da mutane suke aikatawa Allah ya yi fushi ya ce a gaya wa mutane shi fa ba rafkananne ba ne shi fa ba bacci yake yi ba shi fa ba wani laya da ake masa shi fa ba wani abin da yake buya gare shi dangane da duk abin da kuke aikatawa ko kuke faɗa abin da kuke da daddare ya sani wanda kuke da rana ya sani wanda kuke rufe kofa ma ya sani Allah ya san komai ba abin da bai sani ba amma kafirai amma munafukai ina sukan ba su yadda ba suna can cikin shagala suna can cikin rabkana Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana dan uwana wannan shine karshen tafsirin suratul namli muna roƙon Allah ya sanya mun yi dan Allah kuma ya karbi abin da muka gaya muku abin da nayi na kuskure wajen fassara wata aya cikin ayoyi Allah ya yafe mu wanda na faɗa na daidai Allah shigar da shi kunnuwan ku da ninawa kunnan Allah ba mu ikon aiki da shi walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وبإن شاء الله سيما تاشي أصاب والسورة إتتي سورة القصص والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته